الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درا الحميد goma ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta wata TV da ya wuce mun tsaya a darasi na hamsin da bakwai za mu tashi darasi na hamsin da takwas a wannan littafi mai albarka عمل اليوم والليلة نبقى مالمي ابن السني رحمة الله عليه a wannan masallaci na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa mala yace babun hadisi mai lamba ta 336 za mu tayi babun ma ya kulu idza waqa'a fi warqati babun da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya shiga sarkakiya domin ma'anar warqa shine mushkilatu sa'aba eh mushkilatu sa'aba shine warqatu to idan mutum ya shiga sarkakiya wani abu ya kya masa kai ya rasa yadda zai me zai faɗa dan za a ga irin wannan ne yake janyowa mutum ya samu depression ba saboda abubuwa sun yi yawa eh ko wani ya ridda ba da ƙarshe ka ga ce ma mutum ya yi ridda ya ban musulunci to da ana samun wannan to shi musulunci in za ku ga kamar yadda muke faɗa shi amal yau ne wallaila 24 hours ne na rayuwa annabi alayhi salatu wassalam yadda ake so ka rayu eh shi za Allah ya aiko annabi alayhi salatu wassalam a matsayin mutum wanda ya fi kowa daraja dan da ba a mutum aka turo shi ba to mutane sai a rasu ya zai aiko yi da shi hikima daga ciki shi ne masu zuwa a waka sai annabi ba mutum bane zaki ne an fahimta da kyau ko yawwa domin idan kace ba mutum bane to me in ka ce mala'ika ne ka ka kawo wani tsawon dan munkaran min alqawli wa zura kana jira aljani ne kai ridda to to da haka idan abin da Allah ya faɗa kawai ka hakura da shi gaba shi haka annabi mutum ne amma ya fi kowa daraja wannan shine daidai domin da ba aiko shi wanda yake da ɗabi'a ta mutane ba da yawa wasu za su ba da uzuri cewa ai abin da yi ba za mu iya ba aiki ba mutum bane ai kaza kaza kaza sai Allah ya turo shi yadda kake jin zafi yana ji yana jin sanyi ya yi aure ya hayayyafa duk wayannan abubuwan su ake ji za aya ta ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana inda ba dabi'an mu da halittar mu gini dai ba sai Allah ya ce ba zai ce bi koyi da shi ba domin ya san ba dabi'an mu dai ba to shi ta za ga akwai abubuwan da ba shi mutum ma ya yi karatu mai zirfi ba zai gane cewa akwai rashin hankali akwai rashin hankali to saboda haka duk abin da zai kai ya komo a rayuwa a ta bacci fa ka gane bacci mai ba jara'a da mai bacci amma an kai juyi annabi ya ce ka farka ya ce ga abin da za ka ce bayan gida idan mutum zai shiga ga abin da zai ce in ya fito ga abin da zai ce shi wa Yahuda suke cewa ko annabin ku ba abin da ya rage hatta shiga ba daki ba shi ne ku ba haka Yahuda suke ce shiga ba daki ma ba wani ba komai annabi ya zo da shi to shi sa maganar da muke yi tunda ba a gama nasa ba ya za a ƙara ba wani yawwa kullum abin da muke mun je da awa kauye abin da muke faɗa kenan in sun ce kaza mu ce eh za a yi amma a bari a fara gama da annabi kaga yaushe za a gama ba lokaci yayi yawa abadan to saboda haka wannan shine ka'ida amma a cikin birni zai mu ce kaka kara ba komai domin kai fahimta ka ta ja bamban da ta cewa ba a yi wa annabi kari kawai wannan shine to warka shine wato sarkaciya mushkilatin sa'ba haka ce cewa النهاية في قريب الحديث ما من قال حدثني محمد بن عبد الحميد الفرزاني قال حدثنا احمد بن السديل قال حدثنا المحاربي قال حدثنا عمرو بن بشر عن ابيه قال shi malami ibn sundi ya ce malamin sa Muhammad bin Abdul Hamid al-Farzani ya karanta da shi shi ma ya biyo daga malamin sa Ahmad bin Gudai shi ma daga shehin malamin sa wanda ake kira wato Ahmad bin Gudai wanda ake kira shi kuma muharibi shi kuma daga malamin sa Amr bin Bishir shi kuma daga mahaifinsa yace sami'tu yazid bin mura bin mura na ji yazid dan mura ya kuli yana cewa sami'tu suwaid bin gafala shi kuma ya ji suwaid ibn gafala ya kuli yana cewa sami'tu aliyan shi kuma ya ji sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya kulu yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo ya da insha Allah tabbata gare shi yace ya ali ya kai ali ala u'allimuka kalimati kin bana koyar da kai wasu kalmomi ba idza waqa'ta fi warqatin qultaha wadan ka shiga sarkaciya zaka faɗi su qultu bala sai na ali yace sai nace ba ni ya ma'aikin Allah domin mun ce nafiyun nafi isbatu yawa to sai yace bala ba ni ya ma'aikin Allah to sai yace ja'alani Allahu fidak Allah ya sanya ni zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah kan min khairin kada allamta ni yo alkhairi nawa ka koyar da ni alkhairan da ka koyar da ni kamar ya ce alkhairan da ka koyar da ni ba za su irgu ba shine eh ba za su irgu ba la tu'addu wa la tuhsa kan min khairin kada allamta ni alkhairi nawa ka koya min qala yace idza waqa'ta fi warqati to idan ka shiga sarkakiya abubuwa suka dukun zule ma faqul wannan misalin da aka bayar ya fita da kafirai ne suke kashe kansu akan damuwa amma yanzu har musulmi sai a ce wa mutum ya rataye kansa ya yi kaza wani ma har sai ya yi rubutu ita kuma da kake gani wannan rayuwar da kake gani kowa idan kace mai sannu zai ce ba yawa yawa kawai kace sannu zai ce maka yawa kowa shi ya san ne matsalarsa to sai yace kawai wanda yake biyayya ga Allah da yake zikirin Allah yake samun nutsuwa akan wayannan kabe da muke biya ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da zikirin Allah da ambatan Allah da yake samun nutsuwa sai ga mutum bai da ko kobo amma alji me yasa saboda yana ambatan Allah madaukakin sarki duk abin da ya dawo ya san me zai yi inda babu wannan ambatan Allah shi ma zai iya shiga layin masu rajiye kansu domin damuwa da yake ciki Allah ya kiyaye to sai yace idza waqa'ta fi warqatin in ka fada cikin sarkakiya fa kul ka ce bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim fa inna Allah yasrifu biha ma ta'a min anwa'il bala wai ka ce da suna Allah ne rama mai jin kai wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billahi al-aliyyil azim sai ga Allah wanda yake al-aliyyu madaukaki al-azimu mai girma sai ce fa inna Allah yasrifu biha dalilin wannan da kabiya Allah zai kawar ma ma ja abin da ya ga dama min anwa'il bala'i daga nau'o'in bala'i da da bala'i ko shine jaraba don bala'i kala biyu ne akwai bala'an hasanan akwai bala'an sayyi'an yawa nablukum bi sharri wal khairi fitna fa man insan idza mabta lahuma faqadara alayhi rizqahu an gane wa ma idza mabta lahu yawa to wannan shine shi za a kwanan nan wasu yara da suka je wata gata wanda ya tafi da su sai ya kira wani a waya ya ce mun musabaka ce ta qur'ani ya ce mun ai sun samu nasara sun ce ma sai Allah sun yi bala'an hasaran kenan shi akrama Allah bala'an kuma nace yi bala'an hasanan ai haka ake faɗa a larabci bala'an hasana cewa wato kayi kokari shine bala'an hasana idan balarabe yace Allah ya haɗa ka da bala'an hasana kai ba hauke faɗa za ku domin kai ba yaranka ba ne amma yana nufin Allah ya haɗa ka da alheri kenan duk jarrabawa ta faɗo mai kyau bala'an sayyi'an kuma shine bala'i da kake faɗa da Hausa shine bala'an sayyi'an to shine ma da yake cewa an yi wata rana na ji da sani yana ba da labarin wani yana cewa wani ne zo wucewa ya ji wani a sallar tarawi wani ahlus sunna a tarawi bayan an gidan da sallah ya zo wutiri yana Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana sai ya ce ka ji mutanen nan ko su har bala'i suke janyo kansu eh ka ji mutanen nan wai har bala'i su suke janyo kansu ba kawai ya tsaki ya tafi yana gaya wasu to kaga rashin sanin bi ina gari ya dosa shi ne to shi ne ma da yake cewa min alwajil bala daga nau'o'in jarrabawa mara kyau wannan hadisin maudu'i ne fabricated ne an gane ka kalli kalmomin la haula wala quwwata illa billah muna da hadisi ingantacce da wuzuri ko yawwa to sai dai duk abin da bai wato inganta annabi ya faɗa ba a jingina ba wannan shine ka'ida babu dukkansa kuma wara ka nemo mai kyar ka ce shi ya faɗa amma illa shi ne su malaman hadisi suna yin takarar sani saboda idan annabi ne da kansa yace man kadaba alayya muta'ammidan bal yatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangar to ita ne duk kujerarsa a wutar jahannama eh da kansa zai je tare da inda zai zauna domin sai ya shiga to ni za a ga hatta malaman hadisi in ya kawo ba yana lafta ko yana karatu ya janyo hadisi sai kawo ne. misali gurin da aka ce na tattari ya manta kalmar na tattari sai ce compulsory ba ba na su ne ba to sai ce auka ba kala wannan shine ko kamar yadda annabi ya faɗa wannan shine ka fita daga wancan layi ba kai wa annabi kariya ba duk da ba kalma iri ɗaya ce ba ku gani in muka zo guri zai mu ce shakkar rawi ko ce ko ce mun biya a cikin littafin amali bi lu'lu wal marjan aw qala da aka zo ana magana al bu'ada aw al adu to aw qala al adu duk ba nan da makiya kuma al adu duk su ne amma ya manta wata kalma ce ta kamai mai a ciki sai ya ce au qala abidi ya tabbatar annabi ya faɗi ɗaya amma ya manta wata ce sai dai duk ma'anar su ɗaya eh to saboda haka wannan shi ne babu ma ya kula ila azaba huwa mu babu da abin da mutum zai faɗa idan al'amari ya taso ma wani al'amari ya taso me za ka ce قال أخبرنا قال حدثني أحمد بن يحيى بن الزهير قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا ابو بكر شجاع بن الوليد قال حدثنا اسماعيل بن معاويه وهو اخو زهير بن معاويه عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مالك ابن السني يجي احمد ابن يحيى مالك بن بن زهير يا كرم تدي shi kuma ya biyo daga malaminsa Ali bin al-Husayn shi kuma daga shehin malaminsa Abu Badr Shuja'u ibn al-Wali shi kuma daga malamin sa Isma'il bin Muawiya shi ma daga malamin sa wato Isma'il bin Muawiya wa huwa Abu Zuhair aka ce bin Muawiya dan uwan Zuhair bin Muawiya ne da muka faɗa a baya dan uwan sa ne sai yace an Yazid Raqaji daga Yazid Raqaji an Anas bin Malik radiyallahu anhu kan Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza azabahu amru annabi ya kasance idan abu ya taso wani al'amari ya taso mai kyau ko kishiyarsa kawai wani abu ya taso ma yanzu yanzu za a iya ma waya a ce ma kaza za a iya kiran ka babu to ba tsammani a gaya ma wani abu cewa ka taho ko dai baka ma san me ba kawai cewa kana ina ka san waya irin wannan mu ba ba a ce wani kana ina ina waje kaza to zo nan yanzu kaga za ka ce sake sake to da ka samu irin wannan ga abin da zaka ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wannan ingantacce ne da zara irin wannan kiran ya ko a gidan gari ka ji kira cewa kana ina ina ina dan Allah ka me to kawai ka ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith Allah zai shige ma gaba domin wannan kalma al hayyu al qayyum ismul lahi al azam shi da abin da al'umma ta fara sabawa ma in an yi abu zai ga musamman a waya zai ce amin ya hayu ya gayu abu ne mai kyan gaske musamman yayin da kake faɗa kana halarto da ma'anar domin alhayu shi ne ba wanda yake rayan yadda mutuwa ba ta gabace shi ba kaga ɗan adam kowane mutum kowane mutum mutuwa biyu zai da rayuwa biyu ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا wannan shine ka'ida ko da dan adam domin ka'ida shine duk wanda ka gani sai da ya fara da abu sai ya sanna Allah ya raya shi kaga huwa alladhi awjadana min al-adam Allah shine ya samar da mu daga rashi domin da ba kwata kwata shine kaifa takuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum kaga rayuwa ɗaya mutuwa ɗaya thumma yumiitukum mutuwa ta biyu an tafi kenan thumma yuhyikum mutuwa shi ma rayuwa ta biyu thumma ilayhi turja'un shine malamai suke kawo suka ce hatta hatta maganar cewa hadisin hadisi na biyu na Umar dan Khattab cikin Nawawi inna ahadakum yujma'u khalqahu fi badani ummihi nutfatan thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ko 40 yawman مثل ذلك مضغة سوى ثم يكون علقة ثم ينزل إليه الملك وينفخ فيه الروح هذا أربعين بلا أكل أربعين تبقى مني لدى gudan jini ko sai gudan tsoka wayannan matakan guda uku kenan eh matakai kwana ɗari da ashirin kenan wata nawa hudu to a nan ne malamai suka samo cewa idan mace ta yi bari bai kai wata hudu ba to idan magana ta gaba ce ko idda ba ta gaba ba domin jinin cuta ne yanzu za ta jira ta yi jini jinin cuta ne an fahimta da jago wata ɗaya biyu uku ai ba buta wa yaro rai ba ba buta masa ba wannan shi ne ra'ayin malamai na farko wanda kuma su ne suka fi yawa ra'ayin malamai na biyu suka ce a wata na biyu an busa man rai sai dai ba ga ana gangar jikin ba wanda shi ne za ga inda da mata muke tattauna duk da cewa mu maza ba rikewa ake sosai ba amma mata za su gaya ma da ga wata nawa suke fara tsakani ko da ke yanzu ake ce ake fara tsakani duk da shi ma sai an kai wata hudu sai ciki ya yi wata hudu za a fara antinata yawwa ka su kansu sun gamsu cewa daga wannan lokacin hatta a gurin likitoci daga wannan lokacin to amma a wata ɗaya biyu idan mace ta yi kwanciyar haka ji za a iya ganin hasbit ɗin yaro a wata biyu inda ya yi kwanciyar ana iya gani in aka yi tsari ya kamata masu iyali su tambayi mata ba marasa iyali da ke ku tambaye su ku ji misali a wannan wata biyu hasbit ina ɗalibanmu ne na juma'a ina da likitoci da kuma da masu kanin duk muna da su irin wannan ya taso tattauna muke sosai da dukka domin kowa yana faɗan abu shi sa muke karuwa da su sosai me musu karatu sai mana haka ake to saboda haka wannan shi ne to dalilin malamai na biyu masu cewa a a wata biyu an hura wa yaro rai suka ce saboda hadisin musulun akwai hadisin musulun da yake nuna cewa wato ana haɗa halittar yaro ne a kwana arba'in da biyu to shi za wanda suka ce ba za a zubar da ciki ba in dai yayi wata biyu kuma ga ra'ayi zubar da ciki ba ina magana akan masu uzuri ba wai wanda ba masu laifi ba ba laifin zina ba laifin kashe rai ba shi nake magana ba kaga yanzu idan aka zo aka gano yaro dan da za a yi ba yana da matsala ya halitta in dai likita ne bayan malaman addini suke a zubar da ciki an gano wannan yaron aka haife shi zai tashi da matsala an fahimta a yi kamar sikila an fahimta da kyau ko ya halatta a zubar ya halatta to saboda haka misali kuma da muka bayar gaba karatun gidan duba ne hadisin gaila da annabi ya hada ya hada ya hada kila kai ko da anil kila shine mace tana shayarwa ta dau ciki in ta ɗauki ji ta cigaba da shayar da yaro annabi da ya ga farisawa suna yi sai annabi ya ce suna yi kuma ƴaƴansu ba sa samu komai yake ku je ku ci gaba sai ba da suka ce mai ce ne illar da ta sa da annabi zai hana saboda kai yaro bai shiga ta to da wannan suka yi kiyasi to yaro ya zo tsoma ne ya zo sai ka ji ba hauke yana cewa ya ja ciki yawwa eh sai a rika faɗa wannan cewa ya ga ciki kaza kaza kaza to da wannan aka kiyaye an fahimta da kyau ko to zubar da ciki a laifi biyu ne idan ya kai idan ya bai kai wata hudu ba ka aikata haramu in ya haura wata hudu kuma ka yi kisan kai ga laifin zubar da ciki ga kisan kai to shi ne wato alhayyu din Allah kira ne ne da mutuwa biyu ko mutuwa guda ko wace iri bata taba rusanta ba saboda haka tun kafin kafin kafin Allah a raye yake saboda haka ba wani lokaci da za a ce lokacin Allah ya fara alƙayyum kuma mai tsayawa akan sha'anin kowa wane mutum banda ma wannan hadisin hadisin bukhari hadisin bukari na annabi musa da yake magana da allah bayan sun tattauna ya ce ya ubangiji ina da tambaya ya ce me yake wanda yasa ba ka bacci sai allah madaukakin sarki bai ba shi amsa ba sai mantar da shi kawai sai sai da shi sai halitta wani abu a gefensa kamar kofi tsarau amma dai in tangaran sai ya ce da shi Musa ya amsa sai yace me a kusa da ke yace wani abu ne yace dauki ka rike mana kawai ya dauka ya rike yana yi wa Allah tambayoyi Allah ya raba shi amsa can kawai sai gengeni ya kama shi bai san ba abin da ya tashe shi daga wannan gengeni da yake face fasuwar kofin da yake hannunsa ya ji ya tarwatse kawai yana tashi sai ga yawa Allah ne Allah ya baki ashe kofi ya fashe saboda haka sai ka fito su jira sai Allah ya ce dakata amsa muka baka ta tambaye da kai dan cewa da muna gangadi to da komai zai lalace eh gangadi na saka tsayin Allah ya ce duniya sai ta rikice wallahi gaba ɗaya kowa sai ya mutu shi za ya ce la ta akudu hutilatun wala nau gangadi ba ya yi saboda haka duk wanda duk wanda yake so ya nuna cewa ya bi zai ce dai da mutu eh daga lokacin da ka daina bacci to ka zo da lallai ka sake ne Ni sai da aure fa ne yanzu ce ma'alin ki lakum min ilahi haka da ce ne shi zuwa yake ya mun gyaran sa eh dir iskatin sa ka ga dai cewa ana rabbukum al'ala eh ni ne ubangijin ku madaukakin ya yi da akwai wani Allah amma shi ne sama da shi haka yake ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bauta da ya wuce ni ba to amma ka ga yana bacci to in dai Allah zai sa ma bacci to kai kaskanta ce ne wallahi to shi Allah baya gengedi ballan jira bacci to shi ne alqayyum din duk lokacin da kace alim ya hayyu ya qayyum ka hararo girman Allah irin wannan to za ka yi mata tasiri matuƙa sai ka ce bi rahmatika astaghi da rahmatka nake neman agaji ya Allah kun ga hadisi ga ta ai tara cikin abubuwan da baya wa kowa cewa Allah akwai agajin da zaka iya nema wanda mutum zai iya mar da Allah kan ne komin wayan nan kaga zai iya ai dan turo min hulan nan zai iya amma da Allah dan ba da lafiya ba aikin mutum bane an fahimta da ko duk abin da mutum kamar al-isti'ana al-istighatha addu'a at-tawakkul duk wanda ya karanta tauhidi za a gaya ba a gurin Allah kadai yake yi shi kadai wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkil wa 'alayhi fatawakkalu in kuntum mu'minin haka Allah yake saboda haka in mu'mine ne ku da Allah kadai ake dogaro ba da dan adam ba to wannan shine ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaqim ya zama zikirin ka in ka saba za ka ko waya ko abokin ka ne ya kira ka ko aboki ne ya kira ka abubuwa da ta so baka san me zai faru ba sai ka ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaqim kai kuku ne wa ke ka hada da matanka da 'ya'yanka duka naka shine addu'a kai wa kanku shine nastaqim nunin nunin jam'i eh saboda haka amma hatta jitu kai kadai an fahimta da ke ku babu ma ya kulu idza ahammahu amru eh babu abin da abin da mutum zai faɗa idan wani wato abu ya kuma tasowa kamar irin hasabahu amru ne ko kuma a hammahu amrin ya himmatu dan yin wani abu to sai ma da yake kana akhbarana abu ya'la al-mawsili kana hadathana abu musa al-ansari kana hadathana ibn abi sudayk kana hadathani ibrahim bin al-fadl عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مالك يتي ابن السن يتي مالك انت ابو يعلى الموسدي يا كان تدي shi ma daga ɗaya malamin nasa abu musa al-ansari ba al-ash'ari ba da muka biya biya al-ansari wannan kare yace hadathana ibn abi kudai shi ma yace daga malamin sa ibn abi kudai shi ma daga malamin sa ibrahim bin al-fadl al-maqburi shi ma daga malamin sa al-maqburi shi kuma daga malamin sa abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yace an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu amru annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan ya himmatu zai yi wani abu nazara ila sama sai ya kalli sama wa qala zai ce subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga ubangiji mai girma sarki ya tabbata ga ubangiji mai girma shi ma hadisi ne kawai da malam albani ya kawo a cikin ضعيف جامع الترمذي الترمذي da kuma aljariya ya kawo shi ya ce hadisi ne da bai inganta ba saboda akwai jahala babu ma ya kulu idza asabahu hammu babu da yake magana akan abin da zaka faɗa idan damuwa ta same ka bari ku ji bambancin aw huzunun ko kuma bakin ciki to anan ne za mu ɗauko ma'auna ne bambanci tsakanin alhamdu walhajin walgham kuma kowace damuwa ce to mafaikin jiki ne shi alhamu wata damuwa ce da za ta faru sai ga jinin kan a hambahu abu abu ya taso kake tunanin ba ka san wata irin matsala za ka faɗi shi ne hamu alhammu kuma wanda kake ciki ثم أنزل عليكم من بعد الغم amanatan nu'azal yakhsha ta'ifatan minkum kana cikin ana kallon gara gano wani bai na cikin damuwa shine alhammu alhuzn kuma da daddan da daddiyar damuwa eh tsohuwar ajiya kana tare da dama damuwar da ne zamu bada misali annabi yaqub alayhi salam lokacin da aka dauke wa annabi yusuf alayhi salatu wa salam daga baya da ya tashi wa da abuda ya cewa inda ma a kuma fi wa huzni wa alamu min Allah ma la ta'lam ashkuba fi wa huzni ila Allah ina kai kukan wato damuwa ta da bakin ciki na zuwa ga Allah ba domin yana cikin ta to shine al-huzn to duka wayannan guda uku ana neman tsari duka ana neman tsari ne يبين قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن جعفر بن فرقان عن فياض عن عبد الله بن زيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال شيء ما لم يبن السني يتي ما لم أنت da ake kira Abu Aruba ya karanta da shi kuma daga malamin sa Amr bin Hisham shi kuma daga malamin sa Makhlad bin Yazid shi ma daga malamin sa Ja'far bin Burqan shi kuma daga malamin sa Fayyaz shi kuma daga malamin sa Abdullahi bin Zaid shi kuma daga jehin malamin sa sahaba Annabi alaihi salatu wassalam Abu Musa al-Ash'ari Abdullahi bin Qais radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace man asabahu hammun duk wanda wata damuwa ta same shi aw hazanun ko bakin ciki wal yad'u bi hadhihi kalimat annabi yace ya addu'a da wannan kalmomin yaqulu yace ana abduka bari ku ga wannan addu'a bari na karanto ta mu ji a ina yake biya in kana biya ka ka zauna lafiya ke akwai irin da ake biyawa a wani guri ana abduka wa ibnu amatika fi qabdatika na ji da akwai bambancin ai alfas fi fi dirati fi yadi ma bi fi hukmu adlun fi qada'u aqaluka bi kulli min huwa lak سميت به نفسا أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك an taj'ala al-qur'ana al-azim rabi'a qalbi ko ko kuma an taj'ala al-qur'ana al-azim a wannan ruwaya tura sadri wa rabi'a qalbi wa jala'a hudni wa dhahaba hammi wa gummi ko wa gammi ana ke jaza aina na ai mafi yawanci za ku ga wanda suke sallar wutiri in mutum ya tashi sallar wutiri bayan yan Allahumma hadina fi man hadi ana hada da wani eh in zai a wutirin sa a cikin wutiri na yau da gobe da ake yi ba wai na azumi ba ma kawai in kana addu'o'in ka ya kamata ka rika sa wannan duk da cewa an baka yi wannan ba wanda tafi a hamu shine Allahumma hadini fi man hadi wannan ita ce ta zo a hadisin al-hasan cewa ita annabi yake biyawa duk ran da zai wuce kaga wucirin nan kuma ba ba sai da azumi ba ba sai da azumi ba ko da a masallaci za ka ya kamata a ce yau da gobe gibbat kana yin wannan addu'ar kafin kai rukuni ga wanda suka saba yi da an yi zallan ya ce wuciri ya kamata da ka miƙe kai wannan addu'ar ya kamata wata dauka ce kawai sai da azumi shi da azumin ya zo sai mutum ya dauki abun sai ga yayi tsawo domin bai saba ba amma ka da musamman kiyaye masu yin shekaru za ka su da suke daji da daren nan to ya kamata ta zamto tana ka san da sallar walha da wujiri aba malam ai ban da dubi in ka ga matashi yana yi ko to ina ji jarabawa yayi yake jira ta fito amma mafiya yawanci matasa ba ta wuce ba ta wala'a da wala'a da wuce ne zalla tsofaffi saboda haka kuma ya suna da muhimmanci sosai in ka rike wa yanzu a rayuwarka Allah yana shiga ma abubuwa da yawa da yawa to bari mu ji ma'anarta ana abu ka ce ya Allah ni ba wa kai wa ibnu amati ka dan baiwarka fi qabdatika adam kakka nake ya Allah abin da ba inda za nan koyarwa Allah abin da kai ji kenan magana da muke kaga kullum ko da zuwa ina bibiyar abin da yake faruwa a Katsina zan fara kai ka san duk mai hankali wanda yake da nutsuwa da hangen nesa ya san cewa matsalar zamfara da katsina da kyabbi da tabbato ya dace kiran da aka yi wallahi duk wanda yake da hankali ka san kirkirar ya ce ko yau na karanta magana shi dauda lawan magana gwamnan zamfara yana cewa sun san wata ciki ai dole za a sani domin zamfara nan an daɗe shekara shekaru ana bayani akan irin manin da ake a zamfara irin kwalakwalai da suke kunshe a ƙarƙashin zamfara duk faransa ba za su kare zamfara ta zauna lafiya ba duk da hankali ya san wannan ka san abin da ya ba da takaici na katsina na uku ko sati uku nan ba a malumfashi mutane ku zo sai ka kasa gane wanda irin hankali mutane ke da shi ku zo mutane suna sallah sallah kuma ta asuba ku karkace su ku kunna musu wuta kai ka san wannan shiri a kunna musu wuta domin eh aka kunna wa masallacin wuta kuma abin da zai baka takaici shine kai ka san cewa duk wanda kaga yana zuwa sallah asuba to da gartattun mutane ne a masallaci sallah asuba ba kowa ne yake zuwa asuba ba in ka ga mutum ya tafi kaga sai da aka samu zafaku masu hankali da sanin ya kamata su aka kora aka karkace wajen mutum ashirin da bakwai da suka tashi fita kuma suka ɗebi wajen mutum sittin da wani abu aka zo aka yi abata su dama akwai ko mu akwai karatu da muke wata wata na wata wata yan wajejen kankara da faskari mun fi wata biyar da ba sa zuwa duk ranar wata za su aiko da sako da Allah sa su addu'a suna cikin yanayi ba za su iya zuwa ba an riga an mai da ana ji ana kallo an kuma san wallahi wannan matsalar kirkira ce an sani takaicin da ne da gwamna yake magana yau cewa hatta wanda yake gabli da din ya san da fitar da shiga idan gaskiya ne labarin jaridu da kawo da fitar da shigarsa kai eliminating din zaman kai ma in ma an yi eliminating din ka kai bai wasu duk al'umma da kaga ta kai ta komo sai da wasu suka yi sacrifice sannan wata al'umma ta rayu na abin da kai ji kuma wai ko na ga wani bidiyon su da yake yawo su wajen talatin duk sun shigo gari an tsaya kallon su ba ake sun gama wai abin da za su yi da mutane da jami'an tsaro da kuma gwamnati an tattauna kuma wai za su koma wallahi tallahi wallahi eh ta ga rolin da ba musulmi ba da yake so ya gyara gana ai mutum ya gyara duk sai da suka gama taruwa ya sa mutu gwamnati to yanzu kai da sun kasa wa duk gaba ɗaya ki da nafas bandit suka taru za a yi zulu kasa musu har wanda suka zo zulu na ba ko ɗaya ne tafi ba komai wannan haka suka tafi ba al'umma sai da yawa za ta rayu to amma duk mai hankali yana jibiya ya san wallahi sai tafi wani bawan Allah ne fito abin da kai ce abin tausayi matansa uku ƴaƴansa wajen goma sha biyar ya ɗebo su ya yi wa hanya shi bai ma san inda za shi ba saboda sun shiga garin suna ta yanka mutane ya ce wallahi a tajiri da kuɗi wanda rigar jikinsa ba abin da ya zo da shi yace shi bai ma san inda za shi ba da suka je wani kambo suka fake aka yi sa'a kuma rana aka zaka ruwa aka suka zauna cikin ruwan nan sai wa ke gani hatta abin da ya shafi girki da waye sai dai matkota a zo a arabu tukunya a ba ta aran riga a ba ta aran kaza mutum da mutuncinsa da komai saboda dalilin wayannan to shi ka duk musulmi ka tashi wannan wucirin zaka na dare kana wayannan addu'o'in karka sa sai domin illan shi ne in kana kallo aka gaba da su wallahi kanka za a dawo to wannan shi ne to kaga shi ne to gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya ce duk wannan yaskancin da ke zafin da bandi da shugabannin da suka ɗaure musu gindi suke Allah ya ce a cikin da bukata kuke ba da Allah kamar kai ne yanzu idan ka je ka ajiye alayyar madara a cikin kwalaba mai murfi sai ka rage azuma ba a ciki ba sai da kai da shi ba wani layin matsar da hada sai da kai da shi ka duba ko ka kama yanzu tsaka ta ishe ka a ɗaki kawai ka zo kan ta abokin ababa ne to shi ne saboda haka akwai wani abu da mutum zai iya tsere wa Allah babu kawai Allah ya kyale shi zai ga Isra'ila da rashin mutunci kuma Allah ya ba su ruwa ya ba su iska ya ba su kuɗi kuma ya ba su lafiya to wannan ɗaya daga cikin tanattatirjuhum min haythu wa umli lahum inna kaydi matin sai ce inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu لم يخلفه سيدي إن إن جئت اقرأ إن أصله عليم شديد saboda haka ya kamata ku kiyaye to sai Allah yake na ya tibi yadi zaka ce kuma zaka ce ya Allah makwarkwada kai da tara hannunka ina ne makwarkwada kai madiga da wannan da take kadawa yaro jariri zaka daga baya ta girma to wannan jokin box ne ba yawwa electrician ya san mai junkin box da zarar wata waya ta taɓa shi ke nan an samu matsala wannan makwakwalar da kake gani shi za a yi turawa da larabawa in suka gama hauki ya ɗauko buhun masara a kai wannan ma hukaci a junkin box ne ke ɗorawa domin ko ya jini ya shiga ya haɗu da wani abu a nan ka tafi wallahi babu a ganin wani lokacin mutum zai kasa tafiya hannun da waya boki kafafuwa za a yi a ce sai an buɗe kansa sai dai ana dokin bok ne ai babban misali kenan za ka ga mun wuta ta samu matsala a gidansa sai kawai in electrician ya zo sai ka ga yana sai ya tafi dokin bok din ne bubuɗe kuma daga nan matsalar ko mu a makarantar nan ta ja samu matsala da an zo canjin zai je buɗe kawai shi kenan wata waya sai kilo ya gyara ita ce za a sai ga wutar ku ta dawo da ake dora duka ɗaya kan ɗaya an fahimta da kyau ko to wannan shi ne to dai Allah yake wannan makwarkwadar kan a hannuna take wallahi Allah ya kala kowa yawa to sai yake na ce ki bi ne ma bin bi ya hukumu hukuncin ka zartacce ne a kai na ya Allah domin idan yake kun bai kun kun mai kun ne kawai kafin kaula da ta dauri nono abin zai faru to sai yake adalin fi ya qada'u ya Allah duk hukuncin ka a kai na adalci shi ne misalin da muka yi Allah ya baka kuɗi ya ce ka ba wasu ruwa kauye kaza da kaza ka je ka ba su ruwa sai ka je bayarwa saboda an ba ne to kai ne bi kai wa Allah kuma yi ban ma kuɗin laifi nawa kai haka na shiga cikin cikin gurin nefa na je biyan kuɗi na ji bai kuna ji ba ko ku ba kawai na ji ogan biye ne wa na ƙasan hudu ba yana ce musu wai da kun je unguwa transforma kun samu a layi mutum ɗaya an yanke ba wuta ya mayar ko ya yi bypass gaba ɗaya ku sauke wutar wai gaba ɗaya alal akalli da kun ne na jin naji wannan yana ce musu alal akalli ce sati ba ko ne ɗan wuta babu eh bayan wasu sun biya kuma ce wannan wata kalar zalunci ne wala taziru wajiratun wajira laifin wani baya hawa wani a kan mai wada ya biya shi wanda ya laifin shi kadai za ku yi wa amma wallahi da kunne na na ji da masu yankan wutar da masu tafiya da su jagororin nasu yana yi musu wannan hutuba yana gaya musu cewa da zara an samu wai ai kun ga wai abin da yake so ya faɗa cewa ai kun ga nan gaba ba za a ƙara barin wani ya ba mu da da ne ba ne da za mu hana wani kuma alaƙanmu alaƙanmu wato ta gyaru da makotan mu ta da mu bata da makota gwaro bata da kai dan nefa yawa saboda haka muna da alaka kyakkyawa da kunnan da ake wato makwabtaka da aka tsora mana da haƙƙi a kan kai ne kake da haƙƙi da hurumin wanda ya ba daidai ba ka je ka hukunta shi mu ba da kuma haka ne ka daina aiki kenan kan mu ne jami'an nefa kenan to irin wayannan abubuwan sai ka ga wato illolin kuma shi wanda amma hudu ba shi zai zo talaka dan uwanka baya samun abinci a kwana uku kuma shi zai musguna ba kai yanzu ka zo ka cire wa mutane gaba ɗaya saboda mutum biyu ka hana mutum dubu biyu wuta kuma ka koma kana murna ya za ka ci gaba wallahi ba za ka ci gaba ba yi da za ku ga mutane sun shiga wani yanayi mutum ka rasa ya aka yi shekarar da biyar yana ta abu kaza ba ci gaba irin wannan kyakin ne shekara goma baka ci gaba ba irin wannan kyakin ne domin ɗan uwanka kake musgunawa ba ka gani yanzu bai tura mai a gidan mai daga an fara wahalar mai zai ga ya zama sarki yana yana muku faɗa kamar wanda zai ba ku kyauta shi wannan bai tura wanda yake kiran guda ba shi yanzu yake muku kawai yana cikin yi zai rufe ce wai ba zai ba ku zai sai wani sai an jima to wannan irin idan ya zama ci a manya kake gani an gane ko to wannan shi ne to shi ne ma da yake gaya mana a nan cewa as'aluka bi kulli ismin huwa lak ina roƙonka da kowane suna wanda yake na gani sai yake tambaye ka bi nafsar wanda ka raɗa wa kanka domin ba a raɗa wa Allah suna kar wanda ya sake raɗa wa Allah suna to shine kamar da bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabi ko ta ka daukar da shi a littafin ka aw anzaltahu ahadin min khalqi ko ka sanar da wani daga cikin halitta ka ya Allah aw ita akabta bihi bi ilmi al-ghaibi inda ko ka ke banta da shi a ilimin gaibu da yake gare ka ina wannan zai ce al-yawm yace da eh an gane ko sai ce a wita akabta bihi bi ilmi al-ghaibi inda ko kake kanta da shi a ilimin gaibu da yake gurinka kun ga ake akwai sunayen Allah madaukakin sarki waɗanda a ta annaba bai gaya ba shi kaɗai yake kanta da shi akwai kuma wanda ya sanar da annabawa ba wanda ya sanar domin ya ce wa Allah da wa ahadan min khalqi kawai ya zo ya ce mana ya yi mafarki Allah ya sanar da shi sunan wa sunan Allah madaukakin sarki ba mafarki annabawa ake gaya wa ko Allah ya zira a alƙur'ani saboda haka ba a ba da sunan Allah da tunani ko ana gani ba yi to sai yake bayan kari wannan an daga hadal qur'an al-azim rabi'a kalbi ya Allah ka sanya alqur'ani bi girma ya zama nura sadri kai hasken kirjina wa rabi'a kalbi kuma ya zama dautayin zuciyata malamai suna cewa duk wanda ya wa qur'ani rana sai ya rama ba eh in ya qur'ani ya zama abokinka wallahi da lahi sai ya biya ka musamman ranar mutuwanka shi ne ba misalin da suke bayarwa shi ne ya janyo dalilin da ya sa annaba ne da zato ta lokacin da aka yaki uhud sai ce waye ya fi turori waye fa hadda sai ce a sa shi a gabas sannan kuma shi ne ya janyo lokacin da abdullahi da abbas ya bar duniya da aka ɗauko gawarsa an tawo ana tafiya aka ga farin tsuntsu ya shiga cikin likafin aka sauke aka duba ba gan shi ba da aka zo za a sa shi a cikin kabari su ba Ahmad bin Hanafiya wanda dare a gurin sa domin dan sai da Ali sai da Ali Abdullahi da Abbas kuma yan mazajin suke saboda aka dare a gurin sa su ne suka zo tashi sun ji kowa na makamanta zai ne ji sauki ya ce ya ayyatu an nafsul mutma'inna yace ya ila rabbika radiyatan mardiya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ke wannan rabu wanda take nisasiya ya ke wannan ran da tsantsar rai irji'i ila rabbika radiyatan mardiya ki koma gurin ubangiji kina da yarda a bar yarda bari ku libi ibadi ta wuce cikin bayina wani ku libi da ki zo ki shiga cikin aljanna kowa ya ji duk wanda ya zo makabartar ya ji wannan sautin kowa ya ji shi ne malamai suka ce wannan tsantsan da aka gani ya shigo ya fita ilimin da ne ya zo ya tafi da shi za bayan ya mutu ba a ƙara da ilimi irin na ibnu abbas gida wa yin an mutu da shi ake tafiya ba a gane da shi kudin da ya ka bari da dan dukiyar da za a gada amma ilimi in ka ga mutum ya yi kyauta shi ya yi yawwa saboda haka la yura an fahimta da kyau ko to wannan shi ne to sai ya ce a wajala a hudini da yayi wadda kwada bakin ciki na ta gama hannun shayi Allah zai yayi ma damuwar da kake ciki maganin depression da mata ke fama da shi to ga addu'a nan kuma addu'a ce ingantacciya na waradi a kan ni ne dautayin zuciya da wajala huzuri sannan yayi wa damuwa da wa zahaba hammi wa gammi ya Allah ka sanya wannan addu'a da ne ta zama tafiyar wato hammi damuwa ta wa gammi da bakin ciki na فقال رجل من القوم sai wani mutum a cikin sahabbai ya ya rasulullah ya ma'aikin Allah innal makuna man gubira haula ya kalimat hakika wanda ya asara shine wanda wato ya asara wa'annan kalmomi wanda aka tserewa shine wanda ya rasa wa'annan kalmomi domin alqablu shine abin da muke faɗa mutum ya tafi kasuwanci da ya je gurin ya je ya ga abin da kayan da ya je a je wa su bane mutum ne mai dauki dodon koki ya kai Lagos yana zuwa je ga ake dutsen guda jego kuma ba da ba dama a dawo wannan shine algabun da shi da Allah ya kira ranar alkiyama zalika yawmu tagabu ranar kabunga ranar da wasu za su zo su dauka su yi wani abu su ga asara su kai kawai Allah ya kiyaye to shine innal maqbuna marfu bi haula ya kalimat wanda aka tsere wa wanda ya asara shine wanda ya asara wa'annan kalmomi lalle ka kiyaye su kala aja sai ce kwarai kuwa sai ce kwarai da gaske kulu wannan ku faɗe su wa alimu wannan ku sanar da mutane ku ji abin da aka ce ko ka zo yau ka karanta kun ka koma gida sanar da iyalin ka wannan addu'a yau har da makota fa inda hum man kala hunna domin wanda ya faɗe su iltima da ma fihinna yana ne neman abin da ya faɗa a ciki sai ce alhaban lahu azza wa jalla hunnahu Allah zai yare mata damuwarsa maganin da kuma yake kyauta sai yace wada da fara'u kuma Allah zai tsawaita mar farin cikin sa wannan hadisi ne ingantacce ba wata kura aka wannan addu'ar sai a ke yi kana so ka daga mun takarda an gane ko to sai yace babu ma ya kula idan asabahu hammun aw huzun za mu iya yi ba za ku iya ba to to shi ma ne zai yi bayani akan wannan damuwa ko kuma bakin ciki Allah madaukakin sarki ya yi mana damuwa da bakin ciki Allah ya raba mu da su gaba daya muna roƙo Allah madaukakin sarki duk wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa muna tawakkali da wannan ayoyin waɗanda suke cikin damuwa ƴan uwanmu da suke garuruwa da na damuwa Allah ya yi mu Allah madaukakin sarki ya ya kwato musu yancin mu kuma Allah ya kare wannan tambaya ce menene hukunci ga mutum mutumin da yake da mata hudu amma yanzu baya son su dinga haihuwa ko da mace ta samu juna biyu sai ya bata magani da sha cikin ya zube kuma yana da halin da zai yadda su da ɗaukar nauyin ƴaƴan dan yanzu akwai wadda ta samu juna biyu ya bata magani ta sha ya zube wai ƴaƴan sun yi ce haka kowace bata wuce haihuwa ba kuma ai ka ji abin da ai hukunci mun faɗa a karatun mu ko an ce haramun ne ko ba a faɗa ba yawa saboda haka wala taqtulu awladakum min imlakin wala taqtulu awladakum khashyata imlak a cikin a cikin abubuwan da ake kawowa na ja ba wannan misali da Allah yake wala taqtulu awladakum min imlakin sai ne na narzuquhum wa iyyakum formula ce wala taqtulu awladakum khashyata imlak sai ne na narzuquhum wa iyyahum domin aunawa za ka yi wannan min imlaki kada ku kashe ƴaƴan ku saboda talaucin da kuke ciki an fahimta da ku talaucin da kuke ciki to sai Allah Allah ya ce mu domin mu muke azurta ku da su kada ku kace ya'ya kaga nan sai yake na narzuqukum wa iyyahu na narzuquhum wa iyyakum wannan kenan yawa mu da muke azurta ku da kuma su domin yanzu a talaucin kuke sai aka fara yaja azurtawar da ku amma sai ka zo da Isra'ila da Allah yake wala taqtulu awladakum khashyata imlak tsoron sa kake ji kana ma da kudin amma tsoro kake kakka fada talauci kun fahimta da kyau ko to anan kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya kawo ma nan gurin da yace narzuqukum wa iyyahu sai kuma sai yace narzuquhum waɗanda ba a haifa ba din za su domin za mu azurta su ba kai ba da kuma kudin eh to saboda haka wayannan abubuwan idan mutum ya fada idan kuma ta kore kai ka je a yi ma family planning ai ana wa maza ka kyale yayan mutane yawa sai ka je a yi ma kai a yi ma dandatsa a kyale ka su kuma ka kyale su lokacin da wani abu ya faru ko ka sake su je su auren yawa to saboda haka lallai wannan shine abin da ya kamata su yi gaskiya ba daidai bane ba daidai bane muna neman addu'a kwamitin ok muna neman addu'a na kwamiti na kora yan shaye-shaye a nan agundi da muka yi eh shi za a yanzu kun koro mana su ayi malam abin da ya faru kun ga ɗan agundi sati biyu da ya wuce ko sati uku ne da idan ka je daidai kofar nan a wannan aikin da kofa cikin kofar in ka shiga nan din da zan idan ka je wallahi sai ka ji tsoro da rana za a zo mutum matasa sun doki mutum ɗari saba'in zuwa gaba za a gan su kuma makamai da rana ga kayan laifi ana siyarwa to saboda haka dama can ai shekara da biyu ma a baya suna da kwamiti mai karfi strong kwamiti a kan hukunci saboda haka muna hukunci da shekantaka da rashin sanin kai ya sa sai abin ya lalace sau da haka yanzu da suka ga abin ya dawo musu suna yana nema ya ruwa ya cin musu sai aka ƙara haduwa har da bibiyo da na ga tara sau da haka aka zauna aka tattauna har wasu suka kawo kansu a lokacin suka ce sun tuba gaban kwamiti cewa su sun daina domin iyaye da kakanni duk wanda suke yi an san jina ɗinsu da komai nan sai dai kawai ɗan gayyato na waje da suke yi to shi ne aka tarwatsa yanzu an bara su za ku ga ai koran lahadi mun dawo daga karatu mun dawo da malam da muna ciki muka hanku kawai mun hanko su suna karta makami a kai irin su ne ire-iren su ne suka da cikin rufa da unguwannin mutane to kuma duk unguwa wacce bata san kanta ba mai guda burki ba za ta iya magance wannan ba za ta iya magance wannan illa ce kuma wanda in mutum bai wasa ba illar abin da ake san idan kai ka tsallake ƴaƴa kake haifa ba mamakin da musamman ni yan gandu suke wai kenan cewa kana haifar ƴaƴa ƴaƴan karata ce a gandu amma baka damu da matsalar gandu ba a to baka san me kake ba ƴaƴan karata ce da kalle amma tarbiyyar gandu wata da ne ka ba a kai kai فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا kake tunanin ƴaƴan koyi za su tashi su zama masu tarbiyya a wannan yanayi dole sai an haɗa hannu da ƙarfi abun mamaki yanzu za a iya tasowa za a yi wannan taron wai mutum ya bada uzuri taro na tattaunawa sai ce baki da lokaci baki da lokacin ɗan da ya haifa ai idan maslaha ta ɗanka ce abinda kullum muke faɗa ko kwanan da na je taro na islamiyya akan yan wato ana gayyatar iyaye akan su zo akan a tattauna akan ƴaƴan abin da na faɗa kenan nace duk wanda zai iya bada ujiri akan maslaha dan sa ta makaranta to wallahi kamata ya aibe shi ba kamata ya wani daura aure yu dole daura aure ko na zo ko zo na daura ba amma wannan tallafin da ya zo sanadiyya ta ya kamata ji me maslahar sa wannan shi ne ka'ida mai ɗaura aure muka haɗu ina da dubu biyu in baka sai ga shi ya ma zuwa billahi da ya muka so ko ba ga bane da ka zo kawai shiga mana wata kila ba sai da aka baka sai kawai ka liyability ga amma idan mutum bai ma da mutuwa bai kuma kuka gaisa kai ba wannan sun je ba hoto ya faɗo mata na inji da wuri amma wannan da ya ba shi dubu biyu har ya gama haihuwa ba zai manta shi ba to saboda haka lallai ya kamata mu kiyaye irin wayan abubuwan gashi nan kuna kallo yanzu haka yana cikin mana yana cikin mu mutane Allah ya sauke abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa akwai bello kamar yadda muka faɗa bello da aka yi aikin koda yana nan ya yanzu a kwanta a Aminu Kano yana da ɗaya daga cikin masu halatta wannan karatun muna roƙo Allah ya ba shi lafiya Allah mana hukuncin zargi ya tashi kafaɗinsa na'am Allah ya salam ya salam to mala hajjin yana magana a yaransa akwai marasa lafiya ɗaya daga cikin su ba ya samu karaya hannu da kafa to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah madaukakin sarki ya tashi kafaɗarsa Allah madaukakin sarki ya shirya mana ƴaƴanmu gaba ɗaya ya dora su a hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon da maɗaukaka musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah ya ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani ƴan kasuwanmu da masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu Allah ka ba mu damuna mai albarka اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين.